shi ne na yanzu abokan da ne kowa
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب التوقي أليس كذلك؟ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم babin da ya zo yake bayanin cewa a kiyaye hadisi karanta a kiyaye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a mai da shi kamar maganar kowa sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال عمرو بن ميمون يتي ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه ya ce ban taba sabawa ba kowane yammacin ranar alhamis sai na zo wajen abdullahi dan mas'ud in na zo zan same shi in lokaci kuma ya zan zan zo in kuma ji zan same shi qala fama sami'tuhu yaqulu bi shay'in qattu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baka jin yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falamma kana zata ashiyati qala wata rana da yamma sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zai karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai jinjina sai sun koyar da kansa kasa haka kala fa nazartu ilayhi fa huwa qa'imun muhallalatun azraru qamisihi yace da zai kace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da jinjina abin sai sun koyar da kai na kalle shi sai gashi maballe rigarsa duk an babballe a balle kadi garaura kat aina sai ga kwalla tana fitowa idanuwansa suna hawaye wantafakat audajuhu jijiyoyinsa duk suka kukumura alaman cewa mutum ya shiga wata wahala kala yace au duna zalika au fawqa zalika ko kamar yadda na fada ko kasa da haka ko sama da haka yace yana sifata halin au qariban min zalika au shabihan min zalika mahallin shahid shine ya jinjina hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kamata a sake shi haka ba sai ai kaman ana yi kenan ko mahallin shahid kenan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال يتي كان أنس بن مالك يتي سيدنا أنس بن مالك يا كسنتي إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن يكرنت حديث من الله صلى الله عليه وسلم ففرغ منه يجمع قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو كما يد من الله يفعل ينازل صورو شين abin da ya fada na fusa da ya kawo haka manzo Allah ya ce au kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don kafa da haka fitaccin hatsari kenan eh قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وهو السند قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال يتي قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم muka ce mazai dan arkam ka kawo mana hadisi mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai zai dan arkam yace kabirna wa nasina ce mun girma mun mamanta da wayansu abubuwa wal hadith an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shadid dangana hadisi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai wuya yanzu mun girma abubuwa sun fita cikin kwalin kuma yin hadisi a danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karaman abu bane ba na ya kamata a yi da gaske kuma a kawo shi yadda manzon Allah ya faɗa mahallu shahid kenan kabirna wa nasina wal hadithu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam shadidun shine mutabaqatul hadith bil al unwan mafhum hadhihi mutabaqa واضحة أو غير واضحة أليس واضح- أليست واضحة إيه؟ يا يا مطابقا وانا حديث العنوان التوقي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي الصف- الصفر قال سمعت شعبية يقول جالست ابن عمر سنة شعبية نازونا أبنان عمر شكرا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بنجينا جوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله سي أنا تاكا تنكينا سي انت كاما tunan sai shi ne sai a faɗa ba a wasa da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik in zai zo ya karanta mu wata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an ci ado an ci kwalliya a sa asawaki a sa turare a zo a zauna ai asawaki to ana gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko khalifa ya zo ya sallama ba za a shurare shi ne a amsa sallama ba za a shurare kowa ba ana magana ana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik kenan malam shi gashi sa gashi ya ji hadisi ana tambayar sa mantawa ne amma da iya ya danganta ba to ina ga yanzu waye waye ya manta ya ce mun manta wasu abubuwa a cewa ya fa yanzu mun girma mantuwa ta shishigo kada mu shiga ciki mu je muna magana mu shigar da waɗansu abubuwa na
to me ya fi lafiya eh ka kama baki shi ne nake ganin malam ina ga yanzu wani lokacin jin hadisin za a yi a bakin wani Eh.
ya inganta bai inganta ba a rediyo ne Uhu.
mutum da ya tashi maimakon ce na ji an ce zai ce kawai maza Allah ya ce ka to zaka zaka ji shi kuma me ya hukuncin wannan insha Allah قال حدثنا على عباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول يتناجي عبد الله بن عباس ينافذ الشيوى إنما كنا نحفظ الحديث أي دا منكسة منا حدث حديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حديث منذ الله يا داتي أكيا أحدث أقردش fa'amma ɗiɗi shi sa muna haddace hadisi kowa ya zo muna karba saboda mun amince da ku da amananku da gaskiyanku da komai da komai hadisin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam abu ne da ya dace a haddace shi a karanta shi fa'amma idza rakibtum sa'aba wa dhalula fa hayhata hayhata rakibtum sa'aba wa dhalula kinayatun anil kinaya ce na an shiga sakaci an samu sakaci to yanzu ba za a karbi hadisin kowa ba hayata ai ba'uda ba'uda abdullahi dan abbas kenan ma mada mutabaqatu hadha alhadith bi unwan albab aina mahallu shahid hayata hayata والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم الصعبة والذلول كناية عن الإفراد والتفريط فهيهاتا إن أكسى مسكتي توبا ذاك المغرب كوابا هيهاتا فقط لا يست... لا يكفي في محل الشاهد كو؟ هيهاتا كان يا إيش زمان محل الشاهد إيه؟ هيهاتا بؤدا ما معنى بؤدا ya nisanta me nisanta amma in kuka zo aka samu sakaci cikin hadisan manzo Allah to ba za a karbi riwayar kowa ba sai wanda aka amince da shi قال حدثنا احمد كاغني waɗanda suke rawaito kenan aka ce in aka samu sakaci to ina ga yadda abin da yake faɗa wa yanzu eh min babil aula ko قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرظة ابن كعب قال يتي قرظة عن كعب يتي بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة سيدنا عمر خليفة يا أيكي مزوى كسر كوفة وشيعنا سيرجي من حنيا يركام يفتو منا تفيا تاردش فمشى معنا الى موضع يقال له سرار يتفي يتفي har muka kai inda ake ce masa sirar wani wuri ne kusa da madina faqala sa'an sai ce musu atadruna lima mashaytu ma'akum kun san me yasa na fito na tafi tare da ku qala qulna li haqqi suhbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda ai suhba mu sahabbai ne muna da darajar da zaka raka buki da ku wali haqqi al-ansar qala sai ce a a lakinni mashaitu ma'akum li hadithin aradtu an uhaddithakum bihi abin da yasa na raka ku muna tafiya tare wani hadisi ne nake son na karanta muku wa aradtu an tahfazuhu liman shaya ma'akum kuma ina son ku haddace hadisin saboda tafiyar da nayi tare da ku ina karanta ai ba wanda zai sakace ko innakum taqdamuna ala qaumin za ku isa waɗansu za ku je ku samu waɗansu mutane can alkufa ɗin lil qur'ani fi sudurihim hazizun ka hazizil hazizil mirjali alqur'ani a cikin zuciyarsu tafasa yake kaman tafasan tagulla tukunya aka huduta naka dora tukunya aka sa ruwa ya tafasa ba yana son iskara ba yace alqur'ani na kara ne motsi a jikin cikin zuciyarsu saboda yawan karatun alqur'ani amma duk da haka fa'iza ra'aukun maddu ilaikun a anaƙahu amma da sun gan shi kuwa ya mika wuya su sakan maku ga su habban manzon Allah ga wanda suka haddace hadisai ga malaman hadisi wa qalu ashabu muhammad ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka haddace hadisai ga malaman hadisi fa aqillu riwayata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana shariku ku rage ku ku rage karanta hadisan manzo kada ku yawaita wannan ce wannan ce wannan ce ku karin ku rage ni kuma zan share ka ku a cikin lada yasa na na rako khalifa kenan saboda ya girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa da kanshi kenan ko wa ana sharikukum ni kuma zan share ka da ku a cikin lada saboda ya samu da khalifa ya tashi daga madina yana tafiya tare da su har aka kai sirar sirar wani wuri ne cikin kusa da madina sannan ce kun sa abin da yasa na taho tare da ku suka ce saboda musa habbai ne kuma munan sarawa ne yace a hadisi ne da nake da shi zan karanta muku kuma ina son ku haddace shi sai sa muna tafiya ina karanta muku a natsi a hankali har kowa sai ya haddace to za ku je ku samu 'yan su mutane saboda yawan karatun alkur'ani a zuciyarsu kamar alkur'ani na tafasa ne kamar tagulla kamar tukunya aka dora kan wuta aka sa ruwa tana tukunya na tafasa me ake ji ƙara ake ji yake suka yace haka alkur'ani ke a cikin zukatan da sun ganku za su saka muku su mika muku ya su saka muku saboda kun san hadisi su mika muku ya su tattambaye ku ga sahabban manzon Allah ga wanda suka san hadisi za su yawan tambaye ku su ku rage kada ku yawaita karanta hadisin manzo Allah in kuka fadi kadan ya isa har sai an haddace dalili ni ma hadisi ɗaya na fito da ku tun daga Madina har Sirar ina karanta muku don ku haddace aina mahallu shahid lewal wal ba fi hadha al hadis ina mahallu shahid a cikin wannan hadisi babu tawaqqi fa aqillu ko قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال سائب بن يزيد يتي صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة نارك لا تفتاري سعد بن مالك دقى مدينة زوى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد ban ji shi ya faɗi hadisi ko ɗaya ba saboda yana girmamawa yana kiyayewa an ga yadda suke kiyaye hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to inda suka samu albarka eh duk inda ake karatu wa'azi ake karatu ake menene ake kai ka ga yadda kake girmama ilimin a cikin zuciyarka shine Allah zai sa maka albarka ko ka ka karanta kullum muna ba ku misalai shekaru 60 baya duk malamin unguwa ne mamin unguwa duk ilimin shi bai shi yana hallari ba amma wala ta hillu lahu suhbatu fasikin wala mujalasatuhu baya wasa da wannan awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasyiu imani baya wasa da wannan wa'anna abubuwa duk ila an yakulu thumma la yarju ilay baya wasa da waɗannan la hallari da ya karanta din nan sai sa kauyen duk baki daya daura auren ya daura aure ya daura in ya kashe ya kasu in ya lima duk abin da ya fada duk abin da ya tashi za a je a samu kuma ya warware saboda me saboda yana girmama ilimi karatun da yayi yana girmama kuma malamin da ya karatu a wajen amma yanzu yadda matsalar ilimi ya zo malaman sun yawa kana mutum zai tambaye ka fata kan sai malam ai wallahi malami kaza ya faɗa min kaza amma ni ban gamsu ba zo nawa kuwa ku duk ba wanda baya faɗa dukkan ku ba wanda baya ne ban gamsu ba yana son ka a hutu tun malam daga ina ne daga sokoto ne ko abuja ko da kaduna ko bauchi ko gombe gombe sun ce to yanzu ka ce ya ce an ce kaza an ce kaza to matsalar kuma ba ta ɗaukar ma'ana uku sai dai ko wannan ko wannan in zai yi magana dole in faɗi wannan ko wannan to me amfanin magana ta ai muna son mu ji dalilai ne mun amince da su ni ma in na fada sai ka je ka fada ma wani ai ni ma wani ya fada min ban gamsu ba باب التغليظ في تعمد الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب da yazo na tsanani an tsananta akan mutum ya kirye ƙarya da ya danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to menene hukuncin wannan mutum قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إن شاء الله وسويد ابن سعيد وعبد الله بن عامر ابن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا فتايتي من كذب علي متعمدا duk wanda ya yi min kirkirkir karya ya danganta gare ni da gangan falyata bawa maqadahu minan nar dama dan wuta ya tanaji mazauninsa a cikin wuta ya san shi dan wuta ne ima manzo Allah ƙarya zai sababin mutum ya shiga wuta aina mahallu shahid man ka zama alai muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربيع بن حراش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي سيدنا علي يقول منظور الله يقول كذا في من كريافة فإن الكذب علي يولج النار كذا في من كريافة سبب من كريافة زي سكا متوتا يما منظور الله كريافة زي سكا متوتا لعاذنا الله من النار قال حدثنا محمد بن رمه قال حدثنا محمد بن رمه المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال اي اظنه قال هذا كلام الراوي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ce duk wanda ya kirkira karya ya danganta gare ni da gangan to ya tanaji mazauninsa a cikin wuta ya zau ya san shi dan wuta ne ba makawa Allah ya kiyaye qala haddathana abu khaisama zuhair bin harb qala haddathana hushaym an abi zubair an jabir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man kazaba alayya muta'ammidan فليتبوأ مقعده من النار قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل wanda ya kirkiwo magana ya ce ni na fada alhali ko ban fada ba falyatabawwa maq'adahu minan nar yatanaji mazauninsa a cikin wuta ala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana yahya ibn ya'la at-taymi am muhammad ibn ishaq am ma'bad ibn ka'b عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول على المنبر yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada akan minbari iyyaku wa kasratul hadisi anni ku kiyayi yawaita riwayato hadisi daga gare faman qala alayya duk wanda zai faɗi magana ya danganta ta gare ni falyakul haqqan aw sidqan auli shakk min ar-rawi ko cewa kai hakan au sidqa duk wanda zai danganta magana gare to fa ya fadi gaskiya wa man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar matsalar tana da hatsari ko tunda za ta bayi ga zuwa shiga wuta Allah ya kiyaye qala haddathana abubakar ibn abi shayba wa muhammad ibn bashar qala haddathana gundar muhammad ibn ja'far qala haddathana shu'ba an jami bin shaddad bin shaddad abi sahra an amir bin abdullah bin zubair an abihi qala qultu li zubair bin al-awwam na faɗa masa sayid na zubair dan awwa mali la asma'uka tuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama asma'u bin mas'ud wa fulana ya ba na ganin kana yawaito rawaita hadisi kamar yadda nake ji wurin su abdullahi dan mas'ud da wani da wani qala amma inni lam ufariqu منذ aslamtu tun da na musulun da ban rabu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na jijjiyo hadisan ina da su da yawa walakin ni sami'tu minhu kalimatan yaqulu na ji wata kalma manzon Allah na fara yana cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar na ji manzon Allah fara haka shi sa nake taka tsantsan قال حدثنا سوير بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار to me da menene za su shiga karkashin yi maƙib dangane maƙib magana da gangan yake yi ƙarya da gangan yake ƙarya ya danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake ka haka son zuciya cikin mai kana da wani mazhabi kana so kai karya ka gyara mazhabinka kana so ka samu kudi kana so kai karya ka gyara abin da kake so kana so ka zaka zaka zaka zaka za saboda yawa kana so ka go kana so ka tallata karya sai ka kawo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa saboda ka gyara abin da kake so to kasancewa wannan abin da kai zai sa ka shiga wuta Allah kiyaye to in mutum yayi abin ba da gangan mafa bai sani ba wannan ba shi da ba shi cikin wannan narko to amma dai sai ya hankali sosai ko babu man haddatha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan wa huwa yara annahu kadhib duk wanda ya danganta hadisi zuwa manzo Allah kuma yana ganin wannan hadisin ƙarya ne kuma ya faɗa ya danganta tambayar ka kenan wanda zai ji za a je cikin radio a faɗi komai saboda falala saboda a goyi bayan kaza saboda a goyi bayan kaza kaza kaza kaza duk kungiyoyin da suke suke tallata bid'a dukkan su suna danganta ƙarya zuwa manzon Allah kuma da gangan saboda son zuciya duk wata kungiya da take an gina ta kan bid'a dukkan su baki daya dama asali su ne suke suke kirkiro waɗannan abubuwa to wanda ya karanta hadisi shi yana ganin wannan hadisin ƙarya ne to me hukuncin shi akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama زامو غني كو ان شاء الله قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا duk wanda ya rawaito hadisi daga gare ni wa huwa yara annahu kadhib shi kansa yana ganin wannan hadisin ƙarya ce ƙarya ne fa huwa ahadul kadhibain shine ɗayan makaryata guda biyu wanda ya rawaito hadisin da ƙarya da shi ma da yazo ya karanta hadisi shi ma ya ya zama fa huwa ahadul kadhibain shine ɗayan makaryata guda biyu makaryaci da farko wanda ya rawato hadisin karya na biyu kai da ka karanta ma mutane kuma baka bayyana musu karya ba ka shi to ina zai shiga cikin falyata bawwa
mala idan ya zama cewa shi yana ganin kamar hadisin a wurinsa yana ganin akwai inganci kuma ana ta gaya masa cewa hadisin nan bai inganta ba ka'idoji sun nuna bai inganta ba ya danganci kuma ya danganci kwarewarsa iliminsa a cikin ilimin hadisi eh da kuma wanda yake faɗa masa din ya faɗa masa ne da tashin hankali ko da fitina ko don ya wulakanta shi ko don ya menene da menene saboda bahaushe yana da wayansu matsaloli daga na yi masa nasiha sai tashin hankali to shi bai san mece ce nasiha mutum zai tashi cikin jama'a ya kunyata ka ya fallasa ka sai ce wani nasiha ya maka nasiha ko ba haka ake yin ta ba ko eh nasiha ba haka ake yin ta ba duk da cewa mutum ya yi kasancewa mutum ya yi kuskure baya baka dama ka faɗi duk abin da kake gani fa sayyidina mujahid yace ma ahlamaka ya allah allazi yaqulu ana rabbukumul a'la wa qula lahu qawlan layyinan fama baluka bil ladzi yaqulu subhana rabbiyal a'la bai wanda ke cewa ana rabbukumul a'la fa akhadhahu allah nakala al akhirati wal ula amma duk da shi aka ce fa qula izhaba ila fir'auna shine yaqulu an huwa allazi yaqulu ana rabbukumul a'la fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru ya eh eh me aka ce aka ce ku faɗa masa zance kaunar langinan ina ma na kaunar langinan eh eh kaunar langinan da yaran kura suka zo suka tambaya ma'anan kaunar langinan shi ake ɗan kura ne ko ya ce eh kuma kasan kura kauye kura ba kauye ba to amma na tunda dan ce maka dan kura dan ce ma dan kauye wanne ne yafi dadi eh to kaulan layyinan ke ba haka bane ba ba shine imam abu dawud ya kawo naki al-sunna wal adab ba mana kalma ta zo guda biyu akwai mai laushi mai sai ka dauke ta kai amfani da ita mai zafi sai ka ajiye ta eh saboda suka ce an-nasa'ihu murra fasta'iru laha wai nasiha da wa'azi abubuwa ne masu daci ku aro masu kalmomi masu sauki kada dacin kuma ka zo ka kara masa daci ina ma'ana na zai murru fauka murru ke murrin ala murrin ina ma'ana na siya kowa azi mutum ne ya saba abu yana yi shekara saba'in ashirin talatin ya saba baya son ya bari ka zo kana son ka raba shi da wannan abin sai kuma ka ɗauko mai tafasasshen ruwa kuma ka ƙara tafasasshen a ce sai a nemi zance mai daɗi wai nasiha tana da ɗaci ku aro mata kalmomi masu sauki da likitoci sun yi wannan abin saura malaman addini shine ake ta fama a yi likitoci farko da rayuwar da duk duk wanda ya san rayuwar shekaru 50-60 ba duk maganin duniyar nan tsaci ne da shi kuma da ƙarfi ake ba mutum ya sha sai likitoci suka duba yanzu ga mutum mara lafiya yana ji da raɗaɗin ciwo kuma za mu ba shi magani ga ɗacin magani ya za a yi bar mu rage mishi ɗaya wahalhalu guda biyu nan bar mu rage mishi ɗaya radadin ciwo ne ba za mu yi mu rage mashi ba sai ya sha magani to ta hanyar magani sai aka sai maganin mai daci sai aka mai da shi capsule sai aka yi masa yan riga fata aka yi masa yan riga fata aka ce a saka ciki sai ka saka ka sha ruwa har ya kai ciki aiki kake so zai aiki kuma baka ji dacin ba ya wuce baka ji dacin ba to haka ake so malamai masu wa'azi su ma mutane da za a yi mana siha wa'azi din nan a yi musu capsule kalmomin shi a saka su cikin capsule a mai da su capsule ana saka musu yadda za su yi ba ba ga daci ga abin da ya dangaci wanda zai faɗa masa kai ta a wace fuska ya faɗa masa ya ma yake tukunna lalle ne ma kowa ne sai lalle ne ka faɗa ma kowa gaskiya lalle ne kai ne za ka faɗa ma kowa gaskiya eh ba ji ba lalle ne ba lalle ba ne ba mutum ne ka yi fito na fito ba kuwa shiri da shi kafin ta ka sannan kuma yanzu za ka kafa da mishi gaskiya ya karba ba yadda za a yi fahimce ka ba za ku yi fahimtar juna ba sai ka bari wanda ya isa zai faɗa masa gaskiya kuma yana faruwa a cikin rayuwar yau da kullum ta yau da kullum muna maimaitawa saboda su zauna cikin kwakwalwa saboda gaskiya ita ɗaya ce shekaru kusan ashirin ko talatin muna karatu a biyu matun biyu ke muna karatu dama hadisi ne da yarki da wazi da mene ne to sai a yi musu nasiha to yan zafi masu zafi malam wani tsoho ne a unguwanmu bai iya sallah ba ya na tashi na yi mishi nasiha shi kenan sai ya zama fitina yace ka tashi kai mishi nasiha a cikin mutane gaban mutane ya girme ka ya girme ko ka ko ubanka ka tashi a cikin jama'a kai mishi nasiha ka ce bai iya sallah ba yana sallah tun ba haife ka ba ba haife uwanka ba tumala ai nasiha ai bai iya sallah ba ne a farko ma sai raka mai sunna da wannan da ya ce ya yi nasiha da wanda aka yi nasiha wa ke da laifi a wanda aka yi nasiha shi ke da laifi baka iya sallah ba za a koya maka baka iya sallah ba za a koya maka shi ne ce to ka wannan tsoho da ka gani ka tashi ka wulakanta shi farko ma ba nasiha kai ba kai mishi da cin mutunci kai mishi a ai nasiha kai mishi bai iya sallar tasa ce da ce wannan tsoho da kare na shi bai iya sallah ba a unguwarsu a zama ya zama da shi ke da fada aji kaga ɗaya unguwar kana son ta ko ji kan yanzu ko unguwar sai ya fada shi ke fada aji in kana so ta ya zaka yi zuwa zaka yi ka tsare shi hanya zai ce a sai a fi shi a gida sai wani ce karya kake ba kai saka bishi ba turawa za ka yi za ka tura waɗanda za su fada masu ne kaga abin da yake ya shafi shi ta rayuwa ya sayar da zai yi amma addinin musulunci ne ban ragana shi gina mai da shi to shi ne ake maimaita kisan imamu ahmad ibn hanbalin da imamu ahli sunna abla ibn al-mubarak wa'annan su ne sunna tsantsa ke aikon su akwai sunna rigima akwai sunna sana'a akwai sunna kaza kafin ka kai tsantsan waɗanda ke rike da sunna sai ka bincika in sunnan kake shi ka bi sunnan baki daya karka bi sunna gemu da dagaggen wando sannan mu'amala ka tafi komai wahala tafi kafi kowa sha uwayen sha in aka bincike in aka yi mu'amala da kai wajen kuɗi kai da sunna ma ko hanya ba ta hada kuma in aka yi mu'amala da kai wajen ba haka bane ba to wanda ke son ya isar da sunnan da gaskiya imam ahmad ibn hanbali ash-shaybani imam ahli sunna da abdullahi ibn mubarak abokan juna ne suna tafiya in aka ce sunna a zamanin su an gama an kai kololuwa suna tafiya sai su ga wani ɗan cijo tsoho yana alwala bai yi alwala ba ka sai da ka ji sunna ka ji nasiha suka ce wannan bai iya alwala ba in muka tafi muka bar shi Allah zai tambaye in kuma muka je muka ce mishi bai iya alwala ba za mu rabu lafiya za mu rabu da shi lafiya watakila yana alwala tun ba haife mu ba duk sunnonin da muka haddace watakila yana alwala tun ba haife mu ba to ya za a yi shi ne ba isa a tafi a bar shi a wannan hali ba sai Allah ya hisabi kuma ba a isa a fuskance shi a ce mishi ranka da ne baka yi alwala ba shekaru 80 ina alwala ka ce ban iya ba na wata kenan zan shiga sai suka ce to yanzu yadda za mu yi mu san yadda za mu yi har nasiha ta shige shi sai suka suka ce dattijo ni da dan uwana muke musu nace na fi iya alwala shi kuma yace ya fi ni iya alwala shi ne muka ganka ka girme mu ka haife muka ce za mu zo mu yi alwala ka yanke mana hukunci duk wanda ka ba shi gaskiya ya ci gaskiya ce to ku yi alwala mu yanzu ba girma ba shi ba an girma ba shi ko ba girma ba shi sai ce to ku yi alwala mu kan imamu ahmad ya alwala ga Allah ka tarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn al-Mubarak ya alwala ka annaka tarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da suka duka suka gama suka ce tabbas kun fi ni iya alwala da kansa ya zan yi wannan hukunci da su suka faɗa masa da al'amari diya ya aka ya san sun fi shi alwala ya tabbatar da eh ya aka ya tabbatar da shi ba haka yake ai tashi hankali ai faɗa ya dauka ko bai dauka ba tun da cewa tabbas kun fi dukkan ku kun fi ni iya alwala zai gyara kuma zai gyara mu to in kai ne ya zaka ji ha ba haka ake alwala ba kai alwala ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to ka gani ko annasaihu murra fasta'iru laha tsafat layyinat alfas nasiha tana da daci in sai sa in za a yi sai a samo mata kalmomi masu mai daɗi masu saukin karbuwa masu daɗi kar a ƙara dagula al'abu wajadilhum billati hiya ahsan ai wannan yana zuwa manzo Allah ya gashi cikin alkurani da yawa kafirai ne fa ake jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da kice yace la'alli wa iyyakum ala hudan aw fi dalalin mubin ko dai ni ko ku ɗayan mu na kan shirya ɗayan mu na kuma kan bata manzon Allah kina afdalul khalqi ajma'ina yake ce makafirai ko dai ni ko ku ɗayan mu yana kan shirya ɗayan kuma na kan bata ko yana kan bata manzo Allah ce shi ke kan shari'a wa ke kan shari'a manzo amma ya faɗa bai faɗa ba kaulan layinan kenan ya shiga cikin babin kaulan layinan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا مهما كان هذا الحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين kisa in za ka yi wa'azi cikin rediyo ne ko talabijin ne ko lakca za ka yi ko karantawa za ka yi to ka yi taka tsantsan ga shi a manzu Allah ce wanda zai bayani falyakul haƙƙan au sidqan in dai za ka danganta abu zuwa manzu Allah sallallahu alaihi wasallam to yi samu gaskiya ne ba ruwanka a soka ko kar a soka a baka ko a hana ka a'a ka tsira daga shiga wuta argabar Allah ya kiyaye قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث السمراء ابن جندب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شيب شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين yasa hadisi shi ka bincika ka tabbatar da maudu'i ne karya ne ko ko sahihi ne ko asal sannan sai ka zo ka fada ko ko a'a ka kawo shi da sanadin shi in ka kawo shi da sanadin shi ka fita kowa ke so ya je binciken sanadin shi tabbatar da sahihi ne ko ba sahihi ba amma ka dauko matanin ka fada alhalin ko hadisin maudu'i ne ko karya ne fa anta ahadul kadhibain to waye ki da dama yaje cikin talabijin ko radio ko lakka ya kawo sanadi a da ya da ya kudurci abu da yana so zai fada ya burge Allah Allah yake ya samu dalilin da zai je karfafa ya goyi bayan kansa ya mara ba kansa baya ko ba ruwan shi hadisin Allah ya kiyaye babu اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين باب da ya zo na bin sunnan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rashidin shiryayyu al-mahdiyyin shiryayyu waɗanda suke shiryayyu masu shiryarwa bi ijma'il muslimina sune Abubakar Umar Uthman Ali sune al-khulafa'ur rashidun babu ruwansu ko ka yadda ko karka yadda tun da mazan Allah ya yabe su mun karanta hadisi wancan sati ko mazan Allah ce zamanin shi ba yadda za a yi shi an samu masu tsaye da gaskiya ba ruwansu ka yadda da su ko karka yadda da su kamara musu baya ko karka mara musu baya ba abin da ya musu zafi ya zamana abin da suke kai gaskiya ne to shi kenan alkhulafa su ne halifofin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam haka malamai suka ce wani suka ce su ne gaba da waɗanda suka zo suna bin sahunsu su ne masu yada addinin Allah su ma khulafa ar-rashidu قال حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير ابن زكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت الإرباض بن سارية يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يتي وترانا منظر الله يتاشي سكيا مؤتكم فوعظنا يمنا وعزي يمنا غرغدي موعظة بليغة غرغدي وعزي وانك يا كيمتك أتكم بياني a ciki aka ji kanshin cewa anya ko waɗannan abubuwan da manzo Allah ke fiffitowa da su baban kwara yake sanye da mu ba ba tafiya zai yaba mu ba an fito yana ta wa'azi da ya kai matuka a cikin jan hankali jan kunne da nasiha da wasiya wajilat min halkulu zukata sun girgiza zuciya ta girgiza ta ji tsoro wa zarafat min al'uyun idanuwa kuma idanu idanuna kuma suka zubar da hawaye faqila sai aka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'adna mau'izata muwaddi ya manzo Allah kai mana gargadi kai mana wa'azi na wanda ke ban kwana maganganun nan abubuwan da kake ya manzo Allah tsamma muna ganin cewa zaka tafi ka bar mu kenan fa'hid al-ilaina bi ahadin abinda muke so kai mana wasiya abinda za mu samu muriki gani daga dukkan alamu tafiya za ka yi kamar mu muna son ka dora mu akan wani abu faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bi taqwallah alaikum bi taqwallah ku ji tsoron Allah was-sam'i wat-ta'a da ji da bi وإن عبدا حبشيا وإن عبدا حبشيا كودا بكين باوا ne aka dora muku yana jagorance ku ku ji ku bi kada ku yi tashin hankali kar a rarrabu wannan shine zai karya lagan musulmai yasa a za a yi musu abin da ba bai dace ba an ji ko da suka ji manzo Allah yayi wa'azi yayi gargadi ya yi zurfi ya kai matuka suka ce ya manzu Allah wannan wa'azin naka fa zaka tafi ne fa tafiya zaka yi wa'azi ne gargadi ne na mai bankwana a cikin maganganuka akwai alaman bankwana to abinda muke so ya manzu Allah ka faɗa mana wani abu ka ba mu kai mana wata wasiya har ko yace alaikum bi taqwallah ku ji tsoron Allah ku saka kariya tsakaninku da azaban Allah shine tsoron Allah ka yi i ka yi bari na bari shi ne tsoron Allah ke an fahimta na biyu wasan wata ku ji ku yi biyayya wa in abdan habashiyya ko da bakin bawa aka ɗora mu gashi shi ne shugaban shi ne limamin shi ne kaza shi ne kaza abinda aka fada ku bi ku ji ku bi matukan ba saba wa Allah me biyayya ina ma na biyayya aka ce mutum ya yi iyayensa biyayya ya ma mahaifinsa biyayya ko mahaifiyarsa biyayya ina ma na biyayya ka bauta ta musu a'a kana ganin wani abin ya dace wannan abin shi ya dace amma ra'ayinka ne ba nasu ne daga Allah da manzonsa ba mahaifiyarka hajiya ko alhaji ce a'a ga abin da muke son yi sai ka janye ta rayin naka ka bi su kai musu biyayya ne an fahimta وسترون بعدي وسترون من بعدي اختلافا شديدا manzo Allah ce bayana za ku rarrabuwa mai tsanani mai wahala mai rikici a rasa ina matsala ina gaskiya take yau ana nan gobe ana can jibi ana kaza an rarrabu kan kowa ya rarrabu to menene zai kare ku daga barin halaka wannan ya kirkiro wannan ya faɗa wannan ya sa suna kaza wannan ya sa suna kaza wannan ya kaza kaza kaza baki daya kuma ba wanda ke da niyyar ya janye abin da yake to menene abu ɗaya da sai hada ku baki daya sai ce fa alaikum bi sunnati duk inda rayuwa ta kai da lalacewa ku nemi ina sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسنة الخلفاء الراشدين محل الشاهد ده سنون الخلفاء الراشدين المهديين sai aka ce abu alaiha bin nawaji abu ne ba mai wahala in kuka sake za a buge a wuce a je guguwa ta shiga da ku ku ciza cizon da ba kafin a raba ku da shi sai ayi kamar ana yi wa iyyakum wal umurul muhdathat ahir ku kiyaye kanku ku guji al'amuran da aka kirkiro fa inna kulla bid'atin dalala ai tabbas dahir duk wata bid'a bata ce wa'azin da manzo Allah yake nasiha da manzo Allah yake ce bayan shi za ku gara rabuwa ana nana tafiya zai ga an balle wannan ya balle wannan rayuwa ta zama turmu salle yau a shiga nan gobe a shiga nan jibi ana gobe ana a rasa to wai sai ka rasa to ina ma rayuwar ta sa gaba ne sai ka ga duk kowa ba abin da ya sa gaba mulki kuɗi shikenan to da a ce mulki da kuɗi ne kadai ka samu mulki ka samu kuɗi to kuma me kake nema mutum ya samu mulki kuma ya samu kuɗi kuma ya ce sai mulki da kuɗi ka kai su ina ya za ka yi da su mulkin Allah shi kaɗai ne ba shi da iyaka amma kowane ne mai mulki fakan min malikin rufi'at alamat falamma alamat fakan min malikin rufi'at alamat alamat falamma ala ma ba na falamma ala mat yana mutuwa kuma sai yana aka ce khuliku wa ma khuliku li makrumati faka annahum khuliku wa ma khuliku ruziku wa ma ruziku samaha yadi faka annahum ruziku wa ma ruziku wace irin rayuwa kenan kowa kudi yake so da mulki kuma ka samu kudi ya samu mulki ka kira addinin Allah mana yi walwala kada ka takura bayan Allah duk mulkinka ba zai kai mulkin Allah ba duk mulkinka yana da iyaka ka kyale wannan rayuwar za ka je ka samu wani mulki da ya fi wannan in shi ta fakara wa iza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kafira wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira amma wannan mulki naka ba kabiran bane duk abin da kake akai da zarar shekaru hudu sun kusa cika kafin kowa kuma talauci da wahala ba haka ne ko ba duk baki daya afirka da kowa da kowansu mutum daya kai mace da ya ce shi ya isa da tenuwa ya isa da lokaci daya ba haka yi ba kowa kuma me yake so kana son ka zarce kana son ka zarce in zarcewan baya yiwa kana son ka dora wanda kake so kuma mulki na Allah ne qul allahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir qaddara kai mulkin har karshen duniya za a waye gari ranar lahira Allah ya tara ce liman al-mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawma inna Allaha sari'ul hisab to da a ce hamar da suke yi na neman mulki suna kulawa da bayan Allah ne sai a ce ku tafi ku neman mulki masu neman mulki da masu neman kuɗi da ƙwararru da waɗanda suke duk baki ɗaya har yanzu najeriya ta kasa samu wutar lantarki har yanzu an kasa samun zaman lafiya har yanzu talaka da kasa yake da da wahala yake an kasa samun teknolojin da zai sa talaka shi ma ya yi walwala ya ji daɗi an kasa samun teknolojin da zai sa ita ma najeriya ko da abuja kadai da zama kamar dubai in ba ka da kudin da za ka je dubai ka shiga mota ka je abuja kai ma ka fitila ka ga haske ga duniya tana da ba ka bane kike da masalan najeriya ke wallahi muna karatu jami'ar islamiyya duk wanda ya zo madina ko makka kaga minista ne ko gwamnati da ya sauko sai ya zama gidaje yana kallo yana kallo idanun shi yana ya ga hasken da bai taba gani yana ganin hasken da bai taba abinda ake nema ma mulki shine a gyara kasa al'umma ta yi walwala ta ji saukin rayuwa shi ne amfanin mulki shi ne amfanin mulki amma kai sai dai masu mulki a tara kudi a ta a samu mulki ka kai ina me za ka yi da su ina za ka da dukiyar da ka tara wace take ta fi karfin tattaba kudin ka ba su ci kuma hajjar zu kana cikin talauci so kake ka tara kudi ba na zuciya ta kamu da kansa wallahi tallahi zuciya ta kamu da kansa na talauci ba za ta taba samun lafiya ba har abada duk abin da aka tara ana cikin talauci yadda kake nema haka yake nema yasa lokacin zabe ka ga ka san yakin Uhud ko yakin Badar haka suke zagi dan su kowa na san ya fito fito na fito mai tsafi yayi mai sihiri yayi mai karya yayi mai yaudara yayi duk hanyar da za a bi a kafa gwamnati shi ita ake saboda a samu shi ke nan bayan ka samu sai ne yaushe aka kafa gwamnati aka gama wannan shekara ko shekara ta biyu talaka ya ce alhamdulillah kullum talaka koma dada komawa baya yake dada talauci yake dada wahala yake makarantu sun gyaru an gyara matsayin ilimi asibitoci sun zama kuma mutumin ingila shi ma yau bari ya zo kano shi ma ya jinya a bai yasa su ba za su zo ba su ba su zo mana eh sai ne sauro zai maganin sa ko sauro ba magaji sauro ba canan kaje kana neman maganin malaria zai su yayi su ba su da malaria balle su samu kusa sun manta da maganin shi ya wuce lokacin shi ya wuce ko saudiya yanzu ai ba sauro to ina shugabanci ya sa gaba ne a najeriya eh قال حدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو بن عن, عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع الإرباض من السارية يقول وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموئذة مودع إن هذه بالتوكيد لموئذ لام القسم والله وانا غرغدين يا منزل الله نمي بنقوانا فماذا تعهد إلينا من ذاك سيمي قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها na bar ku akan hanya fara tas dare da ranar da duk ɗaya ne haske ne la ya zigu an ha ba'adi illa haliku duk wanda ya kauce wannan hanya to ya halaka man ya isminku fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya samu tsawon rayuwa a cikin ku to zai ga sabani iri iri masu ban mamaki fa alaikum bima araftum min sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin to ku yi riko da abinda kuka sani na sunnata da sunnan khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid wa alaikum bit ta'a wa in abdan habashiyyan fa innamal mu'minu ay ku yi biyayya ko da bakin bawa ne aka dora a kanku aka nada muku ko da bakin bawa ne saboda fa innamal mu'minu sai manzo Allah ce ai mu'mini kal jamal al haythu ma qida in qada ai mu'mini kamar rakumi ne da aka sa masa iya ko ragama a hancinsa duk inda aka ja shi tafiya yake misalan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo haka manzo Allah ce bayan shi watakila wannan lokacin bai kai ba har yanzu ko ya kai ana cikinsa an sami sabani tsakanin al'umma babu hadisi ina yake ina yake قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك ابن الصباح المسمعي قال حدثنا ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الإرباد بن سارية قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة الصبح صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه منذ الله يصلى أصبع صلى يفسكنت يفسكنتم يفسك سميع البركة فوعظنا موعظة بليغة فذكرنا هو شي كده نعم an gaba Ai, babu shinabin bida ike na ko to mahallu shahid cikin wannan hadisi fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin aina mahallu shahid li ulwan al-bab wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin wa'anda manzo Allah ya shirce musu shiryayyu da duk wanda ya zo ya faɗi wata kalma a gare su kan shi zaga ba manzo Allah ya yaba abokai ka soke shi kada kanka kake eh shi yasa ba damuwa zaka ji ba daɗi dai ana ji amma ba wai abu ne da mutane suna sukan kansu ne Allahu ajina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la yu'izzu man adayk tabarak rabbana wa ta'ala wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم